أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لا يرحم لا يرحم أنستوا رحمكم الله يا حمة الشيخ يخبرنا بهذا المصدر فلتدع فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر
akwai tambaya نعم
Ah, an samu wani bayan Allah da ya ce a tambayi masa shehu cewa ah, jiya babansu yana da daman mata biyu to ɗaya tana da ɗayan tana da yara biyar ɗaya kuma tana da yara biyu zai tana da yaya biyu eh ɗaya tana da guda biyar eh, su biyu ne matan eh na'am jiya da ya kawo kayan azumi na'am sai ya kawo musu daidai yadda ya ba mai ya'ya biyu haka ya ba mai ya'ya biyar to shi ne yake tambaya shin a cikin haka akwai adalci kenan in yi hakan da ya yi adalci kenan to ‘ya'yansa ai nasa ne yadda ya ga dama zai ba ‘ya'yansu ba maganar ‘ya'ya ake ba amma zai wani abu a ciki magana ce ta ta ‘yan matan ko ‘ya'yanta ɗari wannan ‘ya'yanta biyu abu ɗaya zai- na ‘ya'ya zai ware ya ba su kawai ai ba bambanci tsakanin ‘ya'ya ba uwar za a ba ko sai dai in kuma gida ne daban take bangaren ta daban ita wannan an rarraba ba kwandon abinci ɗaya ba ne gidan Eh, kowa tana girkin ta ne kowa nata daban ne to su ne masu 'ya'ya da yawa za a duba yawan 'ya'ya a bata na 'ya'yanta ya fi na waɗancan marasa yawa wannan shi ne ai ba ba za a daidaita kaɗan da masu yawa ba Mhm.
yawa wacce take da 'ya'ya biyar sai ba ta ga na yara su biyar ga nasu ke kuma ga naki nata ya zama kamar daidai da waccan ɗin in ya aka yafi amma ba zai ba su daidai da daidai ba ‘ya'yan da nata ba a raba biyu daidai da daidai an yi haka ba kyauta ba ba yi yadda ya kamata ba na'am shi adalci ne an kya gane shi wai ba sai an bayar daidai ba ne yake zama adalci na yaya dai dole a daidaita a adalci a yaya ba kowa nasu tun da matsayinsu ɗaya amma ita mace ai ba matsayinsu ɗaya da waccan ba waccan ta iya yiwa ta fi wancan ta iya yiwa a ba waccan nata daban da yawa ita kaɗai waccan kuma nata bai kai na waccan ba mata ba ɗaya ba ne amma 'ya'ya dai dole a daidaita su a nan ne za a yi adalci Mhm.
abinda za a ba 'ya'ya biyar shi za a ba 'ya'ya biyar ba abinda za a ba 'ya'ya biyar ba kuma a ba 'ya'ya biyu haka an haka ba a kyauta ba na'am lalle ba ya adalci ba ya gyara No. Eh, tabbaya ta biyu kuma ita wannan take cewa a shekaran jiya ta ji shehi yana bayani cewa macen da ta samu shiga aljanna kuma mazajen da ta aura a duniya suka samu shiga aljanna za a ba ta ta zaɓi mafi kyan hali a cikinsu to shi ne take tambaya shin wacce ta rasu ba ta yi aure ba fa tana budurwa ba magana aure ta rasu ita kuma idan ta samu shiga cikin rahma Allah iya za ta kasance kenan a zaman tana aljanna to wannan dai ba maganin sun da ya kawo nata ba na amma sai mu yi kiyasi ai akwai 'yan uwanta maza su ma da suka tafi ba mata sai a haɗa su ko Eh, sai a haɗa su a yaba gware a ko'ina da su na a duniya da lahira in mace ta sake ba ta yi aure ba ta tafi abin da yasa ake so yan mata ku yi aure ba zawara ke kokari ki yi aure kar ki tsaya kina inda inda an mace ta mutu ne ba miji ko da za ta je ta samu rahama fargaba da da tashin hankali kafin an zuba ta cikin rahama ya ishe ta bala'i don komai za a yi sai an ce a ware marasa mata a yi can da su a ware su a yi ta ware ku ƙarshen ta ka dinga zato kuta za a kai ku shi sa mata masu hankali ba sa so su mutu ba miji Mm, Allah ka ba mu dace Na'am.
eh shi kuma wanda yake cewa kuma waccan magana ba wai za a kai ta ta zaɓi mai ta zaɓi mai kyan hali ba ne a'a za a kai ta ne aljanna aka ce duk matayen nan da suka auraye suka a- aure ta hadisi yadda annabi ya ce za a jera mata a ce ta zaɓi ɗaya to wajen zaɓen ne sai ta zaɓi mai kyan hali Mm.
mai- mai haƙuri na'am mai soki rai da daddare So- har ko eh, na ba damuwa ba matsala to shi ne za ta zaɓa na'am shi kuma wanda yake cewa ah, i- i- az- idan ya azumi yana wahala to sai yake samu maganin bacci ya sha idan ya yi sallah asibatin karfe 8 ya kwanta bacci baya tashi sai karfe 5 da rabi haka yayi to da ya farka irin su rabi fi minti talatin a sha ruwa bakwawa ɗaya sai ta haɗa sallar azhar da la'asar to yake cewa hakan ba laifi iyan haka
ai zai cutar da shi maganin bacci ka sha gobe ka sha gobe ka sha kuma abin sai ya zama illa kila ma ya yi illa gare shi ya sha maganin baccin kuma ya ƙi yin baccin ba kyau zai cutu a lafiyarsa ne kuma shi azumi duk wanda kaga yana yi ai wahala yake ban sani ba ko akwai wanda yake yin azumi bai wahala ba ana yin gangi a ciki ko dole inda za a yi bautar Allah a wahala ya daure dai da wahalar kuma maimakon ya ta bacci ya ta zikiri gwargwadon yadda zai iya in ya so ya in ya in ya kaɗai ta to amma malami ne shi sai ya ta baccinsa ba komai don naumul alimi ibadatu ko haka Eh, malamin yana bacci ɗaukuta shi shi baccinsa ibada ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
amma ɗan kasuwa ne shi in ya ta sha magani yana ta bacci ai can a kasuwar yara za su ce madalla Za- in aka yi masa wata wawura ya ya ya bar shan maganin baccin ko ko an gama azumin ya shiga takaici idan ɗalibin ilimi ne kuma ai dole ya tashi yana neman ilimi yana zikiri yana sauran abubuwa ba zai bacci ba bacci dai kawai in dai ya same ka na ka gaji kai amma shan magani don kai bacci bai kamata ba wannan wahalar da kake sha ai kowa yana sha kowa gwargwadon yanayinsa yake sha wani zai azumi ya gama kaga kamar bai yi ba bai damu ba Mm. yanzu ko ni yanzu da yammacin na ya nisa wa na fara na fara sulo ai dole ne haka Eh, shi ta wahalar ibada ce ya dai daure in ya so tunda yana da jin jiki ya samu in ya so ya kwanta in baccin ya dauke shi kenan in bacci bai dauke shi ba kuma sannan aka sha ruwa shi kenan amma a ce ya sha maganin bacci tun asuba ya yi ta bacci har la'asar ai ba tsari ka gani an yi azahar ma kenan yana bacci karfe biyar da rabi zai farka la'asar ma ana ma zai tashi ya kara'i kara'i wannan kuma ya bar sallah lokacin ta ya fita haka kawai ba uzuri ka sha maganin bacci wannan faƙar asima ko to kuma bai kamata ba
masha Allah alhamdulillah Allahu a'lam
والله خلقكم ثم تتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahi ubangiji Allah yana ci gaba da ambatan ni'imomin da da Allah ya ainihin yi wa bayi a cikin wannan sura ta Nahl yace ubangiji Allah shine ya halice ku wani da ku babu ku sam sai Allah ya yi mu sun mu ya tawaffa ku sannan kuma shine yake kasar da ku idan lokacin ajalin ku ya cika wa minkum daga cikin ku dai halice ku dinnan akwai man yurad wanda ake da ake mai da shi la arzalil umri zuwa kaskantacciya na rayuwa wacce za ta zama abin tausayi ya yi rauni ya tsufa ya zama ra- ya ratattake lakai la ya alama ba da ilimin sha'a domin in aka kai shi wannan rayuwa zai zamanto wato baya sanin komai na abin da da ya sani tsufa ya yi yawa ka gani wannan lamun nan na talili ne lami na tali kai kuma masdariya ce la lafiya ce ma'ana ba zai zama yana mai sanin komai da kai la ya alama idan ya zama to mato zai kai matsayin da la ya alama ba ya sanin kuma komai ba da la ya alama sha'an ba ya sanin komai ba da ilimin bayan da ya sani idan mutum ya tsufa sai ka gani zai ce wannan wane ne ai wane ne a wane ne ilimin sanin wannan mutumin da da mutumin sa ne ya san shi ya kauce tsufa kenan tsufa kenan zai zama to baya sanin komai wato ba da ilimin bayan ya yi sani allah akwai waɗanda yake rayawa sai kaya su zama haka amma gaskiyar magana allah a nan abin da yake nufi ai shi sa za ka je ce wa minkum daga cikinku akwai waɗanda sai ake juyar da su zuwa kaskantacciyar rayuwa su zama ba sa bana komai kaga min bariya ce ko min bariya ce to kaga a cikinku kenan akwai waɗanda ba a yi musu haka akwai waɗanda za su tsufan su tsufan su yi shekarun amma ka gan su garau suna sane da abin da wato suke ciki to shine bayan allah sun yi magana akan wannan daban-daban wasu sun ce wanda ake mayarwa ratattakakke ya zama baya gane komai shine kafiri shi kafiri yana zamantowa bai gane ba baya ganewa ɗaya kenan ana samu wanda yake kafiri mumini kuma zai tsufa ya yi shekarunsa amma za ka ga yana gane komai abubuwa ba sa ya mutse masa saboda albarkacin imani wannan ya inganta haka ne don ko tsofaffin kafirai za ka gani wannan shekara bai fushi shekara 60 ba za ka ga yara tattake baya ganewa amma ka samu musulmi wani ma ya ce maka ya kai shekara 70 ko 80 kai ta mamaki yana ji yana gani yana gane komai minkum ɗin kenan man yuraddu ila ardalil umr likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a inna Allah hakika ubangiji Allah alimun masani ne da halittarsa kadirin ko mai iko ne da juya su yadda ya so ya bar wannan ya zama yana ganewa ga shekarun wannan kuma gashi ya yi shekaru ya ratattake baya gane komai to yan uwa a nan akwai wata fa'ida da wannan ƙara'inin ahwali ya tabbatar da shi bin iyaye da kyautata musu da rayuwa da iyaye ana kyautata musu ana musu yadda suke so ana lallaba tsufansu ana gudun bata musu rai to idan mutum ya samu wannan zai shekaru ko shekara nawa zai za ka ga baya wargajewa ba dai mai bin iyayensa shekaru su riske shi ya rikirkice ba wannan a ganin ma'amalar ya'ya da iyaye in mutum yana lura ya tafakuri zai gani da yawa za ka samu wani a gida ɗaya an haife su tare wannan ya tsufa ya tsufa ya yi shekaru da yawa amma komai da shi ake yana gane komai ba abin da yake mancewa amma za ka iya samun wani kaninsa ko wata kanwarsa ta tsufa wata kai shi ba tare tattake ta daina gane komai kyautatawa iyaye yana taimakawa muminai ko 'ya'ya samun shekaru masu yawa ba su rikirkice din ba duk wannan yana daga cikin abubuwa na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka ba mu ikon kyautata musu na'am
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله أبمني على فضل بعضكم شين يفي في تشاشنكم على بعض أبو تشاشي في الرزق أتكين أرزكي أتكين أكوي تلكا akwai kuma wanne yake mai kuɗi akwai bawa akwai wanne ake wanne ake bautar wanne ya mallaka kenan kamar lazina fudilu amma kaga waɗannan da aka fifita su aka ba su wato ainihin famar lazi na fudilu ba waɗanda aka fifita su ba za su zama mabira izirƙihim alama malakat aimanihim ba su da ikon juyar da arzikinsu zuwa ainihin abubuwan da suka mallaka waɗanda aka ba arziki aka arzuta su ba su da ikon juyar da arzikin zuwa wani wanda suke so su ma ya zama mai arzikin ko kuma abin da suka mallaka su ce ga arziki shi ma ya zama babu babu mai yin haka Allah shi yake yi yake ba wanda ya so fahimti sawa cikin arziki da wanda aka mallaka da wannan yi mulki ɗaya ne wannan Allah dai ya bawa shi ne mai arziki shi ne mai shi Ah, kawai sawa Allah shi yake daidaita komai ya ba kowa wanda ya so to a cikin halitta sai ya fifita wasu cikin arziki ya sanya ba'arinsu masu hali ba'arinsu marasa hali na kuɗi ya sa ba'arinsu an mallake su ba'arinsu kuma su suka mamallaki bayi kawai Allah shi yake yin haka don da wani ya wa wani arziki ai da wani bai zama to mai tsaya ba ko da mutum yana wa kansa arziki Allah ne yake yi wallahu yarzuqu man yasha wa ne duk kokarin ka sai ya arzuta ka kuma duk yadda kake da arziki kake son ka ga wani ya arzikin Allah bai arzuta shi ba ba zai ka ga ya yi arzikin ba ba shi ne Allah yake ci yake nufi ba wanda yake cikin masu arziki ba mai iya juyar da arzikinsa ya ce barin ba wani da na mallaka shi ma ya yi ko barin ba ɗana wani da nake so ya yi ba mai yi sai Allah a afa bi ni'matillahi yajhaduna shin yalla da ni'ima ta ubangiji Allah ne suke yin musu suke kafircewa har suke hasada ga waɗanda Allah ya ba wa والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحبدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون wallahu ubangiji Allah ja'ala lakum shine ya sanya a gare ku azwajan mate ku minan fusikum daga kawukan ku ma'ana aka halicci matan ku daga jikin ku duk wani mace da kake da ita to daga jikinka Allah ya halicce ta saboda haka Allah ya halicci na na hawa uwar mu daga jikin Adamu daga hakarkarinsa to haka kowane mutum Allah ya halicci mate kunsa daga jikinsa waja'ala lakum sannan ya sanya a gare ku min azwajikum daga matekunku banina ƴaƴaye wa hafadatan da kuma wato ƴaƴan ƴaƴaye su ne jikoki shi hafidu ina nufin jika jika na wajen ainihin wato ɗa namiji ko kuma sibdu kuma shi kuma wato jika na ainihin wato ɗa ta mace shine hafadatu ko kuma hafadatu ƴaƴan da jikokin da yarka mace ta haifar maka jikoki na can amma shi ko sibdu shi ne wanda ɗa namiji ya haifar maka Allah shi ya fitar da su daga cikin mace kunku wanda zaka kun mina ɗayi ba ce sannan ubangiji Allah daga ni'imomin da ya muku kuma bayan haka ya arzuta ku daga ababa masu daɗi masu tsarki na daga nau'o'in abubuwan ci da sha ‘ya'yan itace da abinci da komai Allah ta baraka ta'ala shi ne ya arzuta ku ya ku bayi afa bilbaɗil yuminuna shin yalla yanzu da barna za ku yi imani shine shirka da bautar wani Allah da shi kukan yi imani kuma bayan abin da Allah ya muku wa bi ni'matin lahi sannan kuma su da ni'imar Allah hum su bayi ya korona suke kafircewa ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون su kufaru makata da sauran mashirkai masu bautar wani Allah Allah ya ce wa ya abuduna min dunillahi suna bautawa wani Allah wanda ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati baya mallakan musu saman musu arzika arziki daga sammai kamar ruwa da ake Allah yake mana mu sha mu ji daɗi a samu tsirrai Allah ne yake ba da wannan arzikin to waɗanda suke bautawa na gumaka ba sa iya musu ruwan sama wala rabi da arziki daga ƙasai kamar tsirrai da abubuwan da suke fitowa daga ƙasa mu ci a amfana kuna bautawa waɗanda ba sa iya muku wannan ba sa iya muku komai na daga arziki wala yastati'una ko ba su da ikon ni muku yin haka din saboda su gumaka ba sa ji ba sa gani ba su san komai ba فلا تضربوا الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون saboda haka fala tadribu la amsala kada ku buga wato ainihin ku ajiye ko ku sanya al'amsala wato makamanta ga Allah kada ku sanya wa wani abu na shirka na kama ga Allah lillahi ga Allah kada ku sa wa Allah abun musaltawa da kamantawa da shi na shirka inna Allah ya alamu hakika ubangijin Allah shi ya riga ya yi sani babu wani tamka gare shi ba shi da wani abokin tarayya wa antum ku kuwa la ta'lamuna babu kuna sanin haka
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا ubangiji Allah ya buga misali wato ainihin a cikin lamarin ƙudurarsa masalan ya buga misali abdan mamlukan sai ya badali na matsalar ɗin da abdu mamluku ya buga misali da bawa wanda yake abin mallaka wato shine da kuma ɗa wanda yake shi shi ba bawa ba la yaqdiru ala shay'in shi ko bawa baya da ikon yin komai dan shi an mallake shi ne sai dai yadda aka yi da shi bawa ne wa man razaqnahu da wanda muka arzuta shi wato ainihin minna rizqan hasana arziki kyakkyawa daga gare mu shine ɗa bawa da ɗa bawa baya iya yin komai shi kuma ɗa wato yana da damarsa yana da damar yin abin da zai yi domin mu muka ba shi ɗiyautaka to misalin da Allah ya yi wanda Allah ya arzuta ya zamanto Allah ya bashi arziki da kuma wanda Allah bai bashi abin kashewa ba to kaga kamar haka ne amma ya ce zai wata gigiwa me zai yi da me zai je ya yi amma wanda Allah ya bashi arziki kuma arziki kyakkyawa sai ya je ya yi abin da yake so ya yi da shi saboda haka Allah ne ya haka ya faddala ba'arunmu a cikin ba'arunmu فهو ينفقه منه سرا وجهرا shi wannan muka ba wa nan da Allah shine dadin nan da aka musalta da shi yana ciyar da dukiya ta sa a boye a bayyane yana tasarifi da dukiyarsa yadda iso to kaga haka lamarin yake da Allah da gumakan da suke yi shi Allah yana sarrafa komai ya halitta ya abin da ya so ya arzuta wannan ya so ya kuma duk yadda zai yi amma gunkin da kuke bautawa baya iya yin komai gashi nan ne dai kawai hal shine Allah ce wannan abawa abun mallaka da wannan da muka ba arziki yake ciyarwa yake sarrafawa yadda ya so hal yastawun shin za su yi daidai da bawa gajiyayye da kuma ɗa mai tasarifi mai yin yadda ya so amsa ba za su yi daidai ba alhamdulillah jinsin yabo ya tabbata ga Allah ya rasulullahi gode wa Allah bal aksaruhum haƙiƙa mafi yawan kafaran nan na maka da kafarai ma na ko'ina la ya'lamuna ba sa sanin ainihin haka ba kuma sa sanin yadda lamarin yake juyawa gare su zuwa hukuncin Allah har suke yin shirka وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبقم لا يقدر على شيء وهو كل على موله أينما يوجه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم Ubangiji Allah ya kuma ce daraba wa daraba da wancan wannan da wannan duk dalilin saukar su ɗaya ne wa daraba Allahu masalan Allah kuma ya kuma buga misali yace rajulai ne sai ya badalin masalan ɗin da rajulai ne yace ya buga misali da mutum biyu a hadu kuma abokanmu ɗayan su ɗayan wato ainihin kurma ne ko bebi afkan bebi baya iya baya iya ko magana haka aka haife shi baya la yaqdiru ala shay'in baya ikon komai baya iya fahimta ko baya iya fahimtarwa dan kurma ne baya ji kuma ga afkan ne baya iya magana wa huwa kallon shi ya zama nauyi da wahala ala maulahu a bisa mujibincin lamarinsa komai sai an masa aina ma yi wa la yati bi khairin duk inda aka fuskantar da shi shi wannan kurman baya iya zuwa da ainihin alheri beban da baya magana kuma an yi baya ji baya iya zuwa da alheri ko abinda ake nufi duk inda shugaban sa ya yi masa misali duk inda ya fuskantar da shi baya iya zuwa da alkhairi ma'ana baya iya biyan bukata ya zo da abin da ake nema in bebe da baya magana ba kuma ya ji idan majibancinsa ya aike shi tafi can ka je kai kaza bai ji ba in ya je ya da ba zai zo da bukata ba shine la ya ce bi khairi baya iya zuwa da alkhairi ma'ana baya zuwa da abin da aka ainihin wato aike shi shine kamar wannan kuma yake mai ji mai gani baya bai da kurmantaka bai da bebantaka shi babu wahala a cikin mu'amala da shi waliyinsa ma ba sai ya wahala ba kuma duk sannan aka tura shi wani waje zai zo da alkhairi don bukata za ta biya shine Allah rajulai nan kenan to guda biyun nan ɗayan nan kafiri kenan wanda yake kurma bebe baya samun biyan bukata ko an aike shi ba a samun nasara waliyin sai ta wahala sai ya ce yi kai eh sai an taba shi a cikin wahala ake wancan kuma mumini ne shi kuma komai yana ji yana gani da an yi ishara ya gane yan an aike shi a samu biyan bukata shine Allah ya ce to waɗannan su biyan rajulainan dinnan halin yes tawi yalla za su yi daidai shi wancan zai yi daidai mai jin nan beban nan zai yi daidai huwa shi zai je dai wa man ya amuru bil adali da wannan da yake yin umarni da adalci mana yake magana shine mai ji mai gani za su ɗaya da shi ko wa huwa ala siratin mustaqim shi ko gashi ya tabbata yana shi na biyun kenan mumini ya tabbata akan tafarki madaidaici shugabansa da waliyinsa baya wahala wajen hulɗa da shi duk wata mu'amala da za a yi da shi kuma ana samun nasara saboda haka abin da aya take nufi da Allah yake so ya tabbatar mana kafiri da mumini ba sa yin daidai kafiri bai da fa'ida sai wahalarwa amma mumini shi yana da fa'ida kuma ana samun najahi da shi walillahi ghaibus samawati wal ard wama أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير لله غيب السماوات wato fake-faken samai wal arab da kasai din na Allah ne sanin abin da ya fakuwa a samai da kasai na Allah ne Allah duk ya san su ba abin da yake fakuwa ga Allah wa ma amru sa'ati lamarin alkiyama a gurin Allah bai zama komai ba illa kalam ilbasar fa sai sai kamar kyautawar ido aw huwa aqrabu ko ma ya fi haka kusa nan da nan yanzu yanzu Allah zai ce dan lamarin Allah idza arada hu an yaqula lahu ne kun fa yakun kawai yanzu da Allah ya ce da alkiyama kun an gama ya fi ma haka sauri inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah ƙadiru mai iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkanin komai da komai wallahu akhrajakum min budun ummahatikum la ta'lamuna shay'a لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم
تشكرون ya rasulallah cewa ubangiji allah wallahu allah shine a kharajakum ya fitar da ku ya ku bayi min buduni ummahatikum daga cikunan nan na iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a ya samu kunne kuna ji da shi wala busara da kuma magale kuna gani da su wala fa'idata ya sanya muku zukata da kuke gane komai da komai da zukata Allah tabaraka wa ta'ala ya muku haka ne la'allakum haƙiƙa ko cewa ku tashkuruna kuna masu gode wa ubangiji a bisa wannan ni'imomi da ya muku ku yi imani da shi alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون alam taro shin yalla ba ku yi gani ba ne ya ku ku faru makata ko kafiran ko ina ko kuma halitta Allah duka ba ku yi gani ba ne ne ila ɗari zuwa tsuntsu musakharatin abun horewa masa ne da tashi fi jawi sama'i cikin wato sararin sammai Allah ya hore masa wannan ya daga fuka-fukansa ya tashi ya shiga sararin sama babu wani abin dafawa kusa ba komai tashirin ubangiji kenan Allah ya horewa wato ainihin tsuntsu haka in ya miƙe ya shiga cikin samai ma ya musu kuhunna babu abin da yake rike tsuntsaye da fuka-fukansu in sun tashi illallah face Allah da ƙudurarsa da iradarsa shi ne yake rike su su tashi su gewaya su tafiya su je duk inda suke so in na fi zalika la'ayatin hakika cikin wancanan ka akwai ayoyi da dalilai na ƙudura ta wato ainihin Allah amma da ƙaumin yuminuna ga mutane da suke yin imani da Allah ba sa shirka.
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين الله تبارك وتعالى Ubangiji Allah shi ne ja'ala lakum ya sanya a gare ku, ya sanya min buyutukum sakana, ya sanya muku mazauni a wajen gidajenku da ɗakunanku ma'ana, ni'ima yake lissafa mana da ya mana, kuma ba gori ba ne. sunnarsa ce ya faɗa ya yi ya daɗa maimaita muku don kusan yayin shi ne ya ce shi ne ya sanya daga ni'imar da ya muku Allah ya sanya muku gidaddajin ku wajen zama kowa yanzu daga gidansa ya fito daga ɗaki wannan ka fito daga gida daga ɗakin ka ka tafi inda za ka babban ni'ima ce inda Allah bai mana wannan ni'ima ba haka muke a wargaje wani ya ce wani yana can rana wani yana can ai ba daɗi ba ko kuma da ya so sai ya yi haka sai dai an an haɗu an gabu an can daga can ito wajen garjen rana can wajen gindin kwarin da bai wani daga can ba kowa bai da gida amma kaga gidajen nan da muke da su da ɗakunan nan da muke kowa ya fito daga ɗakinsa ya fito rumfa ya fito waje ya tafi harkarsa Allah ya ce wannan wata ni'ima ce ni Allah ne ne muku wannan wajen alalakum sannan dan karku kuma mazauna kan mazauna gida su dauka wannan ni'ima sai su ta haɗe da matafiya da ba su da gida inda za su je ta haɗe da ɗan zaman gudun hijira su ma suna da tasu ni'imar shine zai gaya mana tasu sannan ya ce ya sanya kuma gare ku min juludul an'am biyutan ya sanya muku ɗakuna daga kuma wato fatun dabbobin ni'ima sai Allah ya baku ku kuma wanda ba gini inda kuke a can daji ko kuke a zaman gudun hijira shine sai a hema hema a sa fatar raƙumi fatar saniya ce a ledoji ne za a yi a buɗa a ja a yi ɗan tamfar ɗinnan da ake yi kuke gani yan gudun hijira na ciki su yake magana ice mun sanya muku ko kuma wannan ne buyutan gidajenku da ɗakunanku sassahifuna ha yau za'anikum ranar tafiyar kuma in za ku tashi kuna ɗaukan wannan abin naku ku gidanku da ɗakunanku na tafiya ne in za ku kafa hema a nan daji kun gama zamanku tasahifuna ha kuna masu ɗaukan ta yau za'anikum ranar tafiyar ku za ku bar gida sai ku tafi da ita ko yau mai kamatikum da ranar kuma zamanku da kuke zaune a nan kuna cikinta kun kafa ta wa min aswafiha haka nan daga wato ainihin gashin dabbobi an ce suf shine gashi na jikin dabba ta kananan dabba kamar wato ainihin a ce tinkiya tumakai su ne kasar larabci da faɗi amma yanzu idan ba larabci ba za ka ce gashin dabbobi kawai ko to wannan aswafu su ne gashin wato ainihin dabbobin gida irin su tinkiya amma gashin cikin fata ake nufi ana yin amfani da shi shi ma a yi abin sawa na tufafi a yi mayafai da shi sannan wa ubariya daga kuma gashi shi ma na jikin dabbobi na dabbobin ni'ima su ma shi ne gashin jikin raƙumi kenan shi ne wabaru sannan wa ash'ariha da kuma gashi shikanta shi ne wato ainihin na akuya irin jajayen akuyan nan Allah tabaraka wa ta'ala ce duk shine ya sanya muku su dinnan su zamanto a gare ku wato asasan abun amfani za ku iya yin shimfiɗa da kafet kafet dinnan da muke a kai da ake duk da gashin dabbobi ne kuma za a iya yin sutura da labulaye duk da gani Allah ya sa mana wannan su zama ababen amfani da za mu yi ne kai wa mata'an Allah dai ya sa mana abubuwan da za mu ji daɗi daga jikin dabbobi da gashishshikansu muke jin daɗi da su ilahinin ya zuwa wani lokaci shine muna ta amfani da abubuwan jikin dabbobi da ni'imomin da Allah ya tabbatar mana ya ba mu su har zuwa wani lokaci shine lokacin da za mu yi ajali zai ajalinmu zai cika kuma kowa ya tafi lahira.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تفيكم الحر وجعل لكم سرابيل تفيكم الحر وسرابيل تفيكم بعثكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ubangiji Allah shi ne wannan ja'ala lakum ya sanya a gare ku mimma khalaqana daga abin da wato ya halitta ya sanya muku wato ainihin zilalan wato inuyoyi da za ta tsare ku daga wato ainihin rana Allah shi ya halitta za ka ga wani an samu lema wani kuma a samu jido ya zo ya kare rana wani kuma ya halittar mana wasu abubuwa dai daban-daban da za mu iya kare rana ko ka shiga mota ana garjin rana kai kuma gashi Allah ya lullube ka kana ciki ko ka shiga a daidaita duk dai wannan abu ne da Allah ya halittar mana domin girmamawa da kuma ni'imtarwa gare mu ya kare mu daga garjin rana waje alalakun minar jibali a kanana sannan ya sanya mana wato ainihin daga cikin dutsadduwar wasu ya sa mana wato wato koguna koguna da za mu shiga mu huta kogo kogo haka za a shiga wani a dutsen ma da kawai ni'imar Allah da ya yi dan idan mutum yana cikin daji yana tafiya ko mazauna daji koguna irin yadda suke amfani da su suke kwana ciki su tashi ciki su tsira daga barin dukkan wani abin ki to a cikin kogo ne Allah ya saka musu wannan ni'imar sai suka zamanto sun samu ni'ima ta makari wato a cikin kogo waje ala lakum sarazila sannan ya sanya muku kuma tufafi da za ku sa shi ne riga ya sa muku jubba sa haka kayan da za ku sa wando duk Allah tabaraka wa ta'ala shine ya halitta muku wannan take kumul harra da take tsare ku wato tsananin garjin zafi kai ba hadda sanyin idan lokacin sanyi ne abin za mu ɗauko bargo ko riga mai nauyi duk allah idan kuma zafi ya yi zafi za mu sa riga mai shara-shara ta tsare mu daga garjen rana kuma zaman to ba za mu je wannan zafin ya mana yawa ba allah tabaraka wa ta'ala duk shine ya halitta mana wasa rabila sannan allah shine ya halitta mana kuma wato garakuwa wancan sarabila ta ikon laharra shine ainihin riguna da barguna nan kuma sarabila ana nufin garkuwa da kuma riga irin ta kaca ta yaƙi in an je za a fita yaƙi duk wanda zai jeho maka ƙarfe ba zai same ka ba in garkuwa ne wanda ya kawo wa duka daga makiya ka kare ba zai same ka ba Allah shine ya yi mana wannan duk dan ni'ima irin tasa tabaraka ta'ala ya yi mana wannan da taƙikun ba a sakon da za ta tsare ku ta kiyaye ku da gamuwa da tsananin azaba ta junanku na yaƙi kazalika haka lamarin yake na Allah kamar yadda ya halarci waɗannan abubuwa don amfani da ni'ima gare mu yutimmu ni'imata ku Allah yake cika ni'imarsa alaikum a gare ku a duniya ya cika muku ni'imarsa komai da komai ku samu kowa sai ya gama cin ni'imar da ya zo Allah ya dan shi ya halitta dan shi sannan yake da bukatar ta sannan ka koma ga Allah haka Allah tabaraka ta'ala ya tsara komai da ka sani duk abin da ka sani mai daɗi na ni'ima ne naka yana nan dan ruwan sanyi ne zaka sha a lemu ne sobaro ne dan tsami ne dabino ne komai sai ka gama cin sa kuɗi ne zaka samu ka kashe za ka samu riga ce za ka koma menene ni'imomi da za ka ji daɗi kakaf suna nan a tare naka tunda annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana la ta mutu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fi dalabi kar ku halar da kanku fa wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ran da za ta mutu sai ta gama cika arzikinta abinda Allah ya hore naka ne aka tanaje shi komai da komai yana nan sai ka gama cinsa ko naira dubu nawa miliyan nawa za ka mallaka kakka wahalar da kanka kakka zub da mutuncinka kai zaman ka kana nan komai zai riske ka ka tashi ka nemi arziki don Allah ibada ne amma dama an kasa an raba tashi mu je mu nema wani connection na irin na Allah da kuma protocol na Allah amma kowa da kowa nasa a tsare yake abinda za ka ci ko ina ne sai ko loma ce shi sama kullum hajiya take cewa idan kuka yi baki na zifi maza ku kai musu abinci nasu ne Allah ne ya taimake ku suka zo idan baban da zai ci abincin bai zo ba rabansa ne inna ti yake sai ka kai mara Allahu akbar to bako kuma ya zo maza maza a bashi saboda kowa sai ya gama cinye arzikinsa in riga ce da za ka sa sai ka gama sa ko riga nawa ce in kuɗi ne za ka kashe ko nawa ne sai ka gama kashe don ga ruwaya da ta inganta cewa idan mutum yana kwance zai mutu ko a inda duk halin mutuwa ta zo wa mutum ya inganta ruwaya kan cewar kafin azra'ilu ya zo ya fara aikin ɗaukar rai sai mala'iku sun shigo kamar haka sai mala'ikan da yake kula da ci ya shigo sai ya ce da kai sannuwa ne abincinka na duniya da za ka ci duka ya ƙare tuwon da ka ci ɗazu na ƙarshen nan shine na ƙarshe ba ka da sauran abin da za ka ci ba sauran abincinka ya ƙare ka gama cinyewa sai mutum zai fara tunanin ya kenan kafin wannan sai mai kula da abin shanka sai ya shigo mala'ika ne wane ruwan da za ka sha duk wani abin da za ka sha shi a ruwa ka ka haɗiya ya ƙare ka gama shanya naka ba ka da sauran abin da za ka sha shi sa za ka ga yanzu yanzu nan mutum yana zaune sai ka ji fuf ashe ya mutu ba sauran abin da zai sha in an jima kuma zai buƙaci shan Allahu akbar in an jima zai buƙaci cin to babu ya gama cinye nasa sai mala'ika na uku ya fito mai kula da abubuwan mutanen cewa ne ba ka da sauran sisin kwabon da za ka kashe naira dai ko ficika ba ka da saura duk ka kashe sai an tana maka a kudin da ka kashe ɗazu ka kai sai kaza jiya ko kai kaza wannan kai shi ne kudinka na ƙarshe ba ka da sauran ko kwabo a duniya ko da ka fi kowa kudi a duniya ka tara to ba naka ba ne naka ka gama ci in ɗazu ka ɗauka ka ba wani wanda ka bayar naka ɗin nan shi ne ka gama ba ka da sauran abin da za ka taɓa na kuɗi naka ya ƙare kafin ka juya ya fita mala'ika na hudu sai ya shigo sai ya ce maka ba ka da sauran rigar da za ka sa a duniya ko wani mayafi da za ka lallaba in mayafi ne a jikinka in riga ce ko wando ne sai ya kama ya taɓa kai kana jinsa kana gani wannan na jikinka shine na ƙarshe riga dai ka gama sata duk taka ka sanya baka da wata riga a duniya sai ya kauce yana kaucewa kuma sai tawaga ta zara'i ne sai ta danno kai sai aiki sai tafiya Eh, shi sa duk abin da Allah ya halitta don mu namu ne mu muke amfani da shi mu ya halitta wa shi isan Allah ya baka to ka ci don ba za a ce ga naka ba ka watsar da shi ka ce ba naka ba ne ka ci ka bayar don in kai hidima ga bayan Allah ka ba su shi lahira yake tafiya a kawun ɗinka amma ka danne ka hana ka ce ba za ka ba kowa ba to wannan kuma kanka ka cuta ba ka kai ka ba ka buɗe akawunti ba ne na san ko ba a lahira ba ko a duniya ka je banki ba ka da akawun kana son kuɗi ƙarshen da ka ci duka Gaskiya.
Eh, dan za a iya ba da labarin kama a taska ko ko kuma yan inda ranka a ce an samu wani ya zo daukan kuɗi kuma bai da akawunt Gaskiya.
ka shiga matsala na tabbatar kila ka kwana a hannun polis to ina ga lahira duk mai son ya je lahira ya ci ya ɗauka ya samu to ya tura lahira ya buɗe akawunt ɗin lahira sauke haƙoƙin ubangiji sannan kuma a tsaya tsayin daka a a kuma taimaki bayan Allah abinda aka taimaka bayan Allah ko da iyalanka ne matanka da 'ya'yanka kai musu abin da za su ji daɗi su ci su sha daga arzikinka to an tura lahira ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ko loma ya saka a bakin matarsa ta ci ta ji daɗi wannan za a rubuta masa ladan sadaka ne yana lahira zai samu abinsa kuma mu kyautata duk abin da za mu samu mu kyautata shi mu same shi cikin mutunci kar mu yi zalunci kan mu yi kwace kan mu yi danne kar mu je mu yi sata kan mu yi fashi abin namu ne ko dan fashi da zai je ya danne hanya ya kwace kuɗi nasa ne amma ya ɓata shi tunda mun san wannan maganar an tambayi shehu tijjani a cikin jawahirar ma'aikata ma hukumu sariku ya maulana shehu idan saraka sariku ma hukumuhu idan barawo ya sata shehu ya ce ma saraka sarikun ilam annahu ma saraka sariqun illa rizqahu kaga magana walakin afsadahu hakika da shari'a ce ta hada amsa barawo bai saci komai ba sai arzikinsa dama nasa ne dubu ɗari nawa ne ko masu sata da zero zero ne dama nasu ne amma lakin afsadahu ya bata shi ya zama na haram kuma sai ya biya a lahira amma da ya haƙura bai sata ba abin zai zo nasa ne ka gani a shari'a kaga afsadahu a hakika kuma dama abin nasa ne Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko ma asabaka lam yakun li hudaka abin da zai same ka na nerori ba za su kubace maka ba kwantar da hankalinka ba sai ka zo da mutuncinka kana bambadanci amma wa ma a haɗa aka lam ya kulle shi maka abin kuma da ya kuskure maka ba naka ba ne duk ƙoƙarin ka ba zai same ka ba to da wannan ni'imomi da Allah yake taranta ba mana su ubangiji Allah ka ba mu ikon godiya kuma Allah ka sa mu ci su shine yace kazalika aka yi cin mu ni'imata ko yake cika ni'ima mun ni'imarsa alaikum a gare ku duniya da lahira ya ba ya halicci abubuwan da kuke da bukata yanayi muku haka ne Allah la'allakum ko cewa ku mutanen maka da ko na ina tuslimuna ko zama kuna masu mika wuya ga ubangiji ku kadaita shi fa in tawallaw fa inna ma alayka albalaghul mubin idan ko suka juya ya rasulullahi suka bada baya suka ki shiga musulunci ba ruwan ka rabu da su fa inna ma a takaice dai alaykal balaghul mubin isarwa mai bayyanar da abin da muka aiko ka da shi ya rasulallahi ta tabbata ka isar komin shaida da ka isar wannan gabanin yaƙi ne
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون suko bayi suna sanin ni'ima ta Allah wannan abu kaza fa sun tabbatar ni'ima ce ta Allah da ya musu su ne mushrikai sun tabbatar wannan ni'imar Allah ne ba wanda ya musu wannan ni'ima ba mai iya yin ta kuma sai sun ma yin sannan kuma sai su yi inkarinta su kawar da ita su jingina wa gumaka da shirkarsu da yin sujjada su wajen wannan Allah wa aksaruhum haqiqa mafi yawa yawan su alkafiruna kafirai ne masu kafircewa ni'imomin Allah ne wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ce ambaci gare su ya rasulallahi sallahu alaihi wasallama ga ambata musu yau mana basu min kulle ummatin shahidar ranar da muke tashin daga kowace al'umma a tashe ta tare da mai shaida a gare ta shine annabinta ya shaida gare ta kan cewa ya Allah wannan al'umma ta karɓi addini ta karɓi musulunci kamar yadda annabinmu Muhammadu zai mana shaida wasu kuma daga cikin annabawa su yi shaida ranar alkiyama ga jama'unsu cewa sun ƙi karɓa ba su imani ba shine shaida lahawa alaiha muna so ya gare mu sallallahu alaihi wasallam sun malayu zan lillazi na kafaru sannan ba a yin izini ga waɗanda suka yi kafirci da su zo da wani hanzari ko su yi magana ba magana shi sa ake gudun zalunci duk wanda ya shirka ya ke yin addini idan mala idan annabawa suna ba da shaida abin da suka yi na kafirci Allah fa ya sani amma sai ga su ga annabin su za a tsaye da su kuma annabin ya ba da shaida saboda haka yayin da annabin yake faɗin abin da suka yi kowa na ji za su nemi yin magana babu hanzari ba a yadda ba dama shi a zalimi a lahira za a tsaye da shi da wanda ya zalunta ko kisasi Allah zai ga wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci sai Allah ya tsaye da su shi mazalumi shi ne zai ba da labari shi zai ba da shaida don an zo kat ya inganta hadisi Allah zai ce alkiyama ayyuhal mazalumu taqaddam wa takallam kai da aka zalunta matso ka yi magana shi magana a zalim mazalumi ne zai kawai amma ayyuhal zalimu ya kai wannan azzalimin Allah zai ce la ta taqaddam wa la ta takallam kar ka matso kar kai magana ko in ba zai ce ba to haka kafirai za a yi musu a ba da shaidu sai a ba da shaida annabawa cewa sun yi kafirci kuma babu halin magana ba yankan hanzari wala yustaqtabuna sannan su kuma babu ana ba su neman kubuta ma'ana komawa zuwa abin da yake mai kyau istitab kenan ba za a yarda da su ba ba za a ba su damar su ce bari su koma su mai kyau ba ko kuma a ba su damar su yi magana da za su kubutar da kansu kan cewa sun yi wani abu na yardar Allah ba su yi ba وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون الذين ظلموا ودنن سكي zalunci suka shirka suka kafirci za a ra'a al'azaba idan suka ga wato ainihin azaba to ka gani to a wannan rana alkiyama kenan suka ga wuta fala yu'afafu anhum ba za a sauƙaƙa musu ba za a saurara musu azaba za a danna su kawai ga azabar sun gani duk ihun da za su yi da hayaniyar da za su yi ba a sauraron su wala hum yanzuruna babu ana jinkirta musu kawai danna su ake cikin azaba azanan lahu
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون
yayin da waɗannan da suka yi shirka suka ga wato ainihin abokan shirka su shaidanu suka ga gumaka misali da shaidan da yasa suka yi shirka shi sa ake cewa lahira gidan gaskiya ba a karya a can za ka ji ƙalu sai ka ji su kafiran nan mashirakan nan suna cewa rabbana yau kuka san rabbana ne rabbana to ba yadda za su ce gidan gaskiya ne ba abin da ake faɗi sai gaskiya sai ka ji suna cewa ya ubangijinmu haula in shuraka una waɗancanan ka su ne ababen tara mu da muka tara su da kai allazina kunna na da su ne muke kira muke bautawa min dunika koma bayan ka ga sunan ga shaidan nan falko alaihimul qawla sai su jefa magana zuwa gare su sai su jefa magana su mushrikai zuwa shaidan da gumaka sai su ce innakum lakazibuna kukan hakika tabbas wallahi makaryata ne ka ce mu bauta musu mu ashe karya ne ashe su ba komai ba ne sai sai yanzu to kaga ranar gaskiya kenan eh cewa wai wai wai wai bauta mun bauta musu da izinin suwa da su suka sa musu to sun sa ku karya kuma sun jefa ku cikin garari ko kuma su ce mu ba mu bauta wa kowa ba eh sai su sai mu ba mu ce ku bauta mana ba in an gama kama su aka waigi shaidanin sai su ce mu ba mu ce ku bauta mana ba mu ba ku bauta mana ba in ji shaidan da gumaka su kuma da suka yi bauta sai su ce hakika ku kun cika makaryata domin ko muka bautawa na dama can ma sun yi maganar aiko cewa yana suke cewa an ce su suka yi bauta na guri suka ce ma kano iyana ta abuduna ba mu kuke bautawa ba karya kuke kuma su suka bautawa na'am وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون suna masu jefawa mika wuya zuwa ga Allah suna masu sallama wa Allah a wannan duk hukuncin da ya yi kawai suna mika wa Allah kai ba yadda za su yi ma kanu wa dalla anhu ma kanu yaftaruna abin da sun kasance suna kage na gumaka suna bauta musu cewa za ta cece su za ta sai su a aljanna ta tsayar da su dalla ta faku anhum daga barin su الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون Allah ce kaga waɗannan da suka yi kafirci suka toshe mutane daga barin shiga addinin Allah shine tafarkin Allah zinnahum azaban fawqal azami a ranar alkiyama mun ƙara musu azaba burbushin wata azabar ma'ana shine bayan wuta kamar yadda abdullahi dan mas'ud ya faɗa azaba fawqal azabi suna cikin kwankwadar wuta ne sai Allah ya izini ga kunami da macizai su shiga bismillah macizan wuta kunamin wuta a cikin wuta kuma su dama wutan ne ana cikin kwankwadon wuta kuma sai a saka musu kunami na wuta a su ta ba su to wannan shine zillahum azaban fawqal azabi Allah ka tsare mu Amin.
bima kanu yafsuluna da abin da suka sace suna yin barna na kin bin Allah da hana mutane imani ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين in Allah tabaraka wa ta'ala ce ambaci gare su ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawma nab'asu ranar da muke tashin shahidan mai shaida fi kulli ummatin cikin dukkanin al'umma min anfusihim daga kawukansu wannan an maimaita ne don takidi da tabbas ɗin Allah sai ya tsaye da annabawa sun yi shaida akan al'ummarsu za a tashi mai shaida a cikin al'umma daga gare su shine annabinsu wajina bika za mu zo da kai kai kuma ya rasulallah babban mutum mai daraja za mu zo da kai cikin girma halin kasancewa ka shahidan kana mai shaida ala haula ya bisa waɗannan jama'un naka na maka da na ko'ina kuma tun da shine mai kowa da kowa ka kabda al'umma ta annabi muhammadu ce za a zo da kai ka zama kana mai shaida cewa wanda suka yi imani suka bi Allah ba su yi shirka ba ka faɗa waɗanda kuma suka yi shirka ka faɗa a ware su yau ranar yar taware ce ya rasulullahi da kanka za ka zo ka wawware su wani zanna alaikar kitaba musa allah mu ne muka saukar maka da alkur'ani shine babban littafi mai daraja da babu kamarsa tubiyanan likulli shay'in halin kasancewa sai yana mai bayani da bayyanarwa da komai komai da ka sani duk abin da mutane suke da bukata a kansa na shari'a da- da na hukunce-hukunce da komai da komai alkur'ani ya tare shi duk abin da ake bukata yana cikin alkur'ani babu abin da babu a cikin alkur'ani duk allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin aiko ka da wannan littafi ne don haka bayani wa hudan kuma shirya ne daga barin bata wa rahmatan kuma shi alkur'ani rahama ne ga bayi wa bushran da kuma bishara ne ga wanda suka yi imani da samun rahamar allah ko kuma wa bushran bishara ne da rahama lil muslimina ga musulmi waɗanda suka kaɗaita allah alhamdulillah